Adama bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زانته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل آل مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
Allah ma subhanahu na sakar alkhairi a mun saurari karatu daga alkur'ani mai girma a matsayin shimfiɗa da kuma mabuɗin kowa kafin isawar dakta a kamar da na faɗi a maudu'in wannan muhadara shi ne maraba da ramadan a muhadara ce ta musamman wanda ta kunshi bayanai kan hukunce-hukunce musamman da suka shafi azumin wata ramadan wanda muke a fuskantarsa a nan da ƙasar sati ɗaya a insha Allah. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya rata jagora cikin abubuwan da zai karantar da mu ya ba mu ikon amfani da abubuwan da za mu ji daga bakin dakta don haka ba tare da bata lokaci ba zan gabatar da shi mai girma dakta domin ya gabatar da fara gabatar da wannan muhabbara rasa a fatafadar mashikirin a karamakallah
Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله وتعالى عما يشركون أصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعة أنقوى assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki makajin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta bauta masa muna masa godiya cikin ganin damarsa da ni'imarsa gare mu Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu ya arzuta mu da haɗuwa a wannan farfajiyar wannan babban gida kofar mai mataba sarkin jama'ari Allah maɗaukaki ya ƙara masa lafiya a wannan ziyara ta zumunci da gaisuwa da girmamawa da mai martaba sarkin jama'ari mai martaba Allah maɗaukakin sarki ya sanya min ƙaunarsa cikin zuciyata ba don komai ba saboda yadda Allah maɗaukakin masa baiwa da damuwa da addinin Allah Allah maɗaukakin sarki ya masa baiwa baiwar da ba kowane sarki ke samunta ba ya zama na cewa ba abin da yake damuwa da shi a duniya kamar addini wannan baiwa ce da Allah maɗaukaki yi masa wannan yana daga cikin abin da sa duk mutumin kirki zai kaunaci mai martaba ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mai martaba daga dukkan sharri ya tabbatar masa da dukkan alkhairi wannan gari na jama'are da wannan masarauta ta jama'are Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata albarka Allah ya ƙara mata ni'ima Allah ya ƙara ɗaukaka ta ya zubo da alheri ya cire dukkan wani sharri kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa abin da za mu tattauna a kansa a cikin wannan wuni na laraba wanda shi ne wuni na 23 a cikin watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1447 abin da ke nuna mana saura 'yan kwanaki kaɗan wanda ba su wuce bakwai ba zuwa shida mu shiga watan nan mai albarka watan ramadana wannan dalilin yasa na ga ba abin da ya dace mu tattauna da 'yan uwa mu ƙara wa juna ilimi a wannan ziyara tamu da gaisuwa face abin da ya kamace mu shine mu tarbi wannan wata namu na Ramadan ɗan uwana musulmai Allah madaukakin sarki ya nima mai yawa a cikin wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin ni'imar da Allah madaukake wannan al'umma mafi girman ni'ima ita ce aiko mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yana cewa لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله مدوكتين سركي يتي حقيقة الله مدوكتين سركي يبديوا ومؤمنين bai wannan da ya musu yayin da ya aiko musu manzo daga cikinsu wannan manzo yana karanta musu ayoyin Allah yana karanta musu hikimomin da Allah maɗaukaki ya bashi na sunnarsa da kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama Allah maɗaukaki ce da ana cikin bata ne bayyanan ne ko shakka babu duniya tana cikin bata tana cikin duhu Allah maɗaukaki mata baiwa da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa yace inna Allah nazara ila ahli al-ard fa maqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab lokacin da Allah madaukaki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah alaihi salatu wassalam yace a lokacin Allah madaukakin sarki ya kyamace mutanen da suke ban kasa larabawansu da ajamawansu sai kaɗan daga cikin ma'abuta littafi da suke kan shari'a 'yan kaɗan amma sauran mutane duk suna kan mutane a wannan lokaci da duniya take cikin bata take cikin duhu na jahilci da bata Allah madaukake mata baiwa ya aiko mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shugaban talakai mabibicin annabawa mafi ɗaukakar bayan Allah zaɓaɓɓe cikin halittar Allah babu wata nima a duniyar da ta kai aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a matsayinka na musulmi ashe ba ka da wata ni'ima da Allah madaukaki ya yi maka da ta kai gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kai da sakon da zo da shi daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala hakika a matsayinka na musulmi ba ka da wata daraja ba ka da wani girma da zaka samu da ya kai ka amsa wannan kira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to daga cikin ni'ima da Allah maɗaukakin sarki yayi da falala da baiwa da Allah maɗaukake wannan al'umma zaɓaɓɓiya domin al'ummar zaɓaɓɓiya ce Allah maɗaukake ya zaɓe ta kamar yadda Allah maɗaukake sirge ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida Allah ya ce kamar haka muka sanya ku al'umma zaɓaɓɓiya wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ce zaɓaɓɓiyar al'umma da Allah ya zaɓa wanda suka gaskata annabi alaihi salatu wassalam babu wanda suka rabauta kamar su shi yasa Allah madaukakin sarki yace ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أصائر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير الله ما دوكاكين سركي يتي sai muka gadar da wannan littafi ga wanda muka zaɓa cikin nauyi ashe ka samu kanka cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi imani da shi wannan zaɓe ne na Allah domin Allah ya ce mun gadar da wannan littafi alkur'ani da wannan muka zaɓa cikin bayinmu Allah maɗaukakin sarki ya raba al'ummar kashi uku daga cikinsu akwai masu zaluntar kansu akwai waɗanda suke yawan saɓawa Allah maɗaukakin sarki su ne zalimin mai nafsi suna karya dokokin Allah a ce su yi basu ba a ce su bari basu bari ba gashi kuma ba su da wata wani ayyuka na nafin fili da suke da yawa waɗannan su ne waɗanda suka zalunci kansu wa minhum muqtasidun Allah yace akwai matsakaita cikin su waɗanda su duk abin da aka ce su yi na dole suna yi duk abin da aka ce su bari tilas suna bari amma duk abin da aka ba da zaɓi ne su ba su damu da shi ba ba su damu da sallar nafila ba ba su damu da azumin nafila ba ba su damu da sadakar nafila ba duk wani abin da yake nafila ne ba su damu da shi ba amma abin da yake dole suna yi waɗannan su ne muktasib matsakaita sai Allah ya ce wa min musabiqun bil khairati bi idnillah daga cikin su akwai waɗanda suke rige rige suke tsere tsere wajen aikin Allah tabaraka ta'ala waɗannan su ne waɗanda suka rungumi duk abin da Allah ya ce su yi suka yi duk abin da Allah ya ce su bari suna yi su bari suna bari haka nan ayyuka na nafila ma da ba dole ba a bari su a baya suna rige rige duk abin da aka ce aikin alkhairi ne to za ka su a gaba gaba irin waɗannan irin su sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala irin su sayyidina Umar radiyallahu ta'ala irin su sayyidina Uthman radiyallahu anhu irin su sayyidina Ali radiyallahu anhu da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda komai wato kowane lokaci suna cikin da'a wa Allah ne shi yasa wata rana hadisi cikin sahih Bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaune cikin sahabbai sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace aljanna tana da ƙofofi guda takwas kowane mutum ana kiransa ta ƙofar da ta dace da ayyukan da ya runguma yake annabi ya ce faman kana min ahli salati du'a min babu sala wanda shi ma'abucin sallah ne ya tsare sallan farilla bai bari ba kuma yana tayin na filfili to za a kira shi ta ƙofar masu sallah ne ومن كان من أهل الصدقة بيئة من باب الصدقة النبي عليه الصلاة والسلام يتي وانا ما يوان صدقة نيكوما ذا إكراسة قوفر ما صدقة وانا ما يوان أزميني يتي ذا إكراسة وتقوفة دا أكي دا إتارة إياه haka manzon Allah ya dinga kirka ƙofofi masu kaza za a kira su ta ƙofa masu kaza kira su ta ƙofa sahabban manzon Allah suna ta murna duk wanda ya ji an faɗi wata ƙofar alheri da nan yake yana murna wanda yake yawan sallah ya ji an faɗi ƙofar masu sallah zai yi murna wanda yake yawan azumi ya ji an faɗi kofar masu azumi zai yi murna wanda yake yawan sadaka wanda yake sada zumunta kowa yana jin ta ina ne zai shiga dan ita aljanna in dai ka shiga ko ta wace koba ne ma ai ka tsira wani yake kai ko ta window ne aka tura ka in dai ka shiga ai ka tsira to amma sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala hu siddiqu hadhihi al-umma afdalu hadhihi al-umma mafi fice cikin wannan al'ummar shi ba abin da yake kalla ba kenan ba abin da yake hange ba bayan mutane sun gama murna sai na abubakar yana shiru sai ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ma alaman du'iya min hadhihi al-abwab min darura wa hal yud'a ahad min hadhihi al-abwab kullaha yace ya ma'aikin Allah duk wanda aka kira shi ta kowace kofa ne ma ya shiga dai to bai da wata matsala ya tsira amma ni tambayar da nake yi ya ma'aikin Allah akwai wanda za a bashi zabi a kira shi ta kowace kofa yake so ya shiga ya shiga manzon Allah yace na'am wa arju an takuna minkum annabi yace eh akwai wanda za a kira su dukkan kofofin sai inda ka zaba sai mai manzon Allah yace kai kuma kana daga cikin su waɗannan su ne sabiqun bil khairat wanda duk aikin alheri ba sa wasa da shi jama'a duk wanda yake so ya tsira gobe alkiyama ba shi da wata dabara da zai yi ya tsira a gaban Allah ba sai ya bi abin da Allah yake so a yi abin da Allah baya so ya bari duk abin da ya ji an ce wannan abin ana neman kusaci da shi zuwa ga Allah to ya kama ya ta yi da wannan bayan Allah suke kuntun kawwa mutane da haka mutane suke samun matsayi a gun Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nakaltowa hadithin qudusi Allah madaukakin sarki yana cewa ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه Allah maɗaukakin sarki ne yake faɗa cikin hadithul qudusi yace bawa na bai taɓa neman kusaci da ni da wani abin da na fi so ba kamar abin da na tilasta masa duk abin da aka ce maka wannan a shari'ar musulunci dole ne ka yi shi to karka wasa da shi karka wasa da shi in ba kai wasa da abin da yake farilla ba to duk abin da ka samu na matsalar sakaci da wasu abubuwan da suke na lafiya ne da sauki amma mafi girman matsala shine ka yi sakaci akan abin da ke dole ne akan ka shi yasa hadisi cikin sahih bukhari wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ma'aikin Allah da ya mun abin da Allah madaukake wajabta min na sallah manzo Allah ya ce khamsu salawatin fil yawmi wal layla Allah ya wajabta maka salloli guda biyar a cikin wunin ka da dare wannan mutum sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wallahi la azidu ala hada wala anqus ya ce na rantse da Allah wannan sallolin da ka gaya mun ya ma'aikin Allah ba zan rage komai a ciki ba amma ba zan kara ba iya nan tsaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wallahi aflaha in sadaqa annabi yace to wannan in yayi gaskiya cikin abin da ya faɗa matukar ya rike annabi yace to ya tsira jama'a ashe ba abin da yake wajibi a kanka kamar ka fuskanci abin da Allah madaukake zubta maka jama'a muna fuskantar watan ramadana watan ramadana ɗaya ne daga cikin azumtansa ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci wanda musuluncin mutum baya zama sai ya yarda cewa azumin watan ramadana wajibi ne rukuni ne daga cikin rukunan musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin jibril ya faɗa a cikin hadisin abdullahi dan umar yace buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان النبي صلى الله عليه وسلم ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shan dawa babu abin bautawa na gaskiya sai Allah subhanahu wataala shi kare shan dawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aikan Allah ne sannan sai da sallah ba da zakka da wanda Allah madaukake ya hore masa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da aikin hajji da kuma azumtan watan ramadana shi yasa duk wanda yace azumin ramadana shi ba dole bane a kansa ba wajibi bane sai yayi ba wajibi bane mutane su yi watan ramadana da ijma'i malaman musulunci da wannan kalmar da ya faɗa ya bar musulunci kamar wanda wanda yace sallah ba dole bane ya bar musulunci haka wanda yace azumi ba dole bane ya bar musulunci idan wannan azumin da ke tunkarar mu na Ramadana na yana daga cikin rukunan musulunci wanda musuluncin ka baya zama sai da shi ya kamata ka shirya ka tari abin da yake rukuni ne da Allah madaukake ya dora maka wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabin rahma da girmansa da matsayinsa a gun Allah da ɗaukakarsa amma albishir yake wa sahabbai albishir yake musu idan Ramadana ya zo yana ja'akum ramadan atakum ramadan annabi yana cewa albishirinku ga ramadan nan ya tunkaro ga ramadan ya taho ashe mutanen kirki idan wata ramadan ya zo farin ciki suke yi mutum watan ramadan ya zo yana baƙin ciki raunin imani ne raunin imani ne na ga wani mutum an ga watan ramadan ana cewa ga wata nan wata ya kama yace mun shiga uku wata ya kama wajen azumi wannan ba labari aka bani ba a gaba na aka yi yace mun shiga uku watan azumi ya kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shine zai ceci mutane a je a buɗe musu kofar aljanna su shiga miftahul janna mabudin aljanna yana hannun annabi alaihi salatu wasalam amma manzon Allah yana farin ciki yana murna saboda wata ramadan ya zo amma musulmi yana bakin ciki yana damuwa saboda wata ramadan ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa atakum ramadan ja'akum ramadan watan ramadan ya zo albishirunku sai manzon Allah ya dinga kirga falalolin da suke cikin wannan watan yace shaharun mubarakun annabi yace wata ne mai albarka idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe bakin sa mai albarka yace wannan watan mai albarka ne kasan albarkar ta kai albarka domin magana tana girma gwargwadon bakin wanda ta fito ne idan wani mai kuɗi da ka sani yace wani mai kuɗi ne to kasan mai kuɗin ne amma an talaka ne Allah bai san kuɗi bane shi kawai ya ga wasu ɗan kuɗi ne suka tsorata shi sai ce wani mai kuɗi ne amma wanda ya san kudin yace mai kudi ne wanda ka san mai kudi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fi kowa albarka a duniya amma yace watan mai albarka ka san albarkarsa tana da yawa daga cikin albarkarsa annabi sallallahu alaihi wasallama yace shahrun tusaffadu fihi shayatin wa maradatu shayatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wata ne da ake kama manya manyan shedanu a daddaure manya manyan shedanu kama su ake a daure inji annabi alaihi salatu wasallam idan ka ga mutum yana sabawa Allah madaukakin sarki to yan kanana kananan shedanun da ba a daure ba ma su ne suke make su wasu malamai kuma suke cewa idan mutum da rauni ne shi dan ko yana ko yana ko yana daure ma zai iya make shi ai idan mutum da karfa ne da yawa ko mun daure shi da aka kazo gurin shi zai iya make ka da kafarsa in ka ga ƴan saban Allah da ake yi din nan to ƙanana ƙananan shedanu da kuma irin barnar da shedan yake yi yana daure amma asalin manyan shi shedanu manzo Allah ya ce kama su a daure shi yasa zaka ga saban Allah yana sauki da wata Ramadan yanzu wanda ba su damu da sallah ba ma za ka sun mai da hankali akan sallah saboda an kai manya manyan shedanu an daure wani yace to mu an an an an daure manya manyan shedanu ma ba mu daina ba wani ba shi amsa yace to ai dai ku ne manyan shedanu Allah ka tsare mu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dan ya nuna albarkar da take cikin mutum yace ku sani wata ne wanda a cikinsa fihi lailatun khairu min alfi shahri a cikinsa akwai wani dare guda daya wannan daren guda daya khairu min alfi shahri ya fi wata dubu wannan yana tabbatar da abin da Allah madaukakin bada ce alqur'ani inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi shahri albarkar da take cikin watan Allah madaukakin sarki ya kunshe wani dare a cikin wannan watan na Ramadana shi watan guda ɗaya Allah maɗaukacin sarki ce wannan daren guda ɗaya ya fi watanni dubu shekara tamanin da wani malamai suka ce abinda ake nufi da wannan fa idan har Allah maɗaukaki ya arzuta ka da ka bauta wa Allah maɗaukacin sarki a cikin wannan daren to kaman ka shekara tamanin da wani abu ne kana bautar Allah mun san ko wanda rayuwar nan tamu take ba kowa ke yin shekara tamanin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ga al'ummar dan ta mu dama shekara 60 ne 70 to amma idan Allah madaukaki ya rubuta ka da wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garshen hadisi yace man hurima khairuhu faqad hurim duk wanda aka haramta masa alherin da ke ciki wallahi an haramta masa alheri da yawa ya Allah kar ka haramta mana alherin da ke cikin wannan wata na Ramadana saboda sanin sirrin da ke cikin watan Ramadana shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama tabi'ai da yawa sun ruwaito cewa dukkan shekara ba sa mantawa da roƙon Allah akan wata Ramadana ko dai ka same su suna addu'a Allah ya karɓa musu Ramadanan da ya wuce ko ka same su suna addu'a Allah ya kai su Ramadanan gaba idan an yi azumin Ramadana sai sun yi wata shida suna Allahumma taqabbal minna Allah ka karɓa mana abin da muka yi a Ramadanan da ya wuce idan wata shida ta yi saura wata shida ramadan ya zo sai su fara addu'a kuma Allahumma ballighna ramadan Allahumma ballighna suna ya Allah ka kai ni Allah ka kai mu wata ramadan saboda alkhairin da ke cikin wata wanda ya fahimci wannan zai san cewa ya kamata a ce yayi shiri na musamman wai yaya zai yi ribaci wannan wata na ramadan ne wai yaya zai samu albarkar da take cikin wannan wata da manzon Allah ya faɗa wai yaya zai yi ya samu irin ɗaukaka da darajar da Allah maɗaukaki ke wa mutane a cikin watan Ramadan. Shi dai Allah maɗaukakin sarki ya riga ba mu ka'ida. Abubuwa guda biyu ‘yan uwana musulmai da su ake samun yardar Allah. Al'imani wal amalu salih. Duk abin da Allah yake bayarwa akan wannan abu guda biyu ke ba da su. Imani da aiki da gani. Jama'a mutum ba yin imani ya zauna kawai ya ce ai attaqwa hahuda ai tsoron Allah a zuciya yake amma duk abin da Allah yake yi baya yi duk abin da Allah yake bari baya bari ai abin da zuciya ta kudurta shine gabobi suke aikatawa ai shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna fil jasadi mudghah إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب النبي يجي أتكين أتكين جكي أكو تسوكا بدا ديك أرما مبغى suka ce tsoka ne wanda zaka elome ta ita ake ce mata mubga a larabci in ta gyaru dukkan jiki zai gyaru in ta ɓaci dukkan jiki ɓaci yake yi alamar mutum zuciyarsa akwai imani shine a ga yana ayyuka da gari alamar raunin imani shine a ga mutum yana watsar da ayyuka na gari shi yasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ga wucewa ya ga wani mutum yana sallah sai yana ta haka yana ta motsi ya kalli nan ya kalli nan ya motsa nan bai nutsuwa sai ya ce law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihu yace da a ce zuciyar wannan mutumin ta samu nutsuwa to da gaɓoɓin nasu ma sun samu nutsuwa wato rashin nutsuwar gaɓoɓinsa lokacin da yake sallah din nan sai da umar sai fassara shi da cewa rashin nutsuwar zuciya ce to jama'a duk abin da ake samu a wajen Allah ana samun sa ne ta hanyar imani da aiki da gani Allah madaukakin sarki shi yasa duk sakamakon da zai faɗa na aljanna sai ya ce in kana so ka yi imani kuma ka yi aiki da gani إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيهديهم ربهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن الحق الله يتبعها مكة إن كان سوك سامع الجنة الله تو كي إيمان كأيك نجري jama'a duk wanda yake so ya samu kusaci zuwa ga Allah to dabarar da zai yi ke nan ya yi imani ya aiki na gari ba fa wai dan yayi imani ya yi aiki na gari sai ya ce a amukan shi ke nan kuma aljanna wala shakka ba haka ake nufi ba domin na ga wani shi sunan sa ma kenan aljanna wala shakka yace ai mukan yanda muke ibadan nan ai aljanna wala shakka a a mutanen kirki suna aiki na gari tukuru amma suna jin tsoro ba su sani ba ma an karba ko ba a karba ba والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون لو كنت وانا آية تسوكا الله بدأ كنت سمكي نيكي تشوى وأن سكي أيكة أبن دا أكتوسي وقلوبهم وجلة كما يوتي يسو تنا قوارتي نانا عائشة رضي الله عنها sai abin ya ɗaure mata kai ta ce ya ma'aikin Allah waɗannan mutanen sun aikata duk abin da aka tausi amma suna firgide to ko dai su ne waɗanda suna sallah amma suna sata ko suna sallah amma suna zina ko suna sallah amma suna kaza ma'ana dai suna saboda suna saban Allah ne suke tsoro yace ba haka bane ya Aisha radiyallahu anha manzo Allah yace ba haka bane babbata siddiq ya ki yar mai gaskiyan nan ya ki yar mai gaskata wannan ba haka bane yace waɗannan mutanen su ne waɗanda suna sallah suna azumi suna zakka suna kaza suna zakka amma wa yakhafuna Allah yuqbala bihim suna jin tsoron ko ba a karba ba ai yana daga cikin abin da wasu matasa suke rubuwa da shi tunda an ce lailatul qadr in ka roki za ka samu wai wata shekarar da in ya je yayi in yayi qiyamul layli ya kai tahajjud da shi tsawon kwana goma gaba daya tunda dai an ce in dai kai kwana goma kana tahajjud din nan to dole ka samu lailatul qadri sai ce to ai waccan shekara da riga nayi an saukar maka da certificate ne aka ce an karba wa ya saukar maka da certificate aka ce an karba an aiko maka mala'ika ya sanar da kai an karba to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su manzon Allah ya gaya musu ba an karba din amma ba su daddara ba dan wallahi harkar aljanna kawai karkata daddara sai ka ji ka ciki din yanda makawo aka ce ta nuna hannunsa in dai aljanna ce wallahi in baka danka a ciki ba to karka daddara karka ce mu mun tsira domin annabawan Allah madaukakin sarki ma duk da sun san suna da garanti amma a tsorace suke da Allah Allah ba a wasa da shi wata rana wanda daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo yana tahiya ya dade yana ta tahiya yana ta addu'a a cikin tahiyar nan addu'a ta kasa karewa yayi tsawon lokaci bayan yayi sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce bawan Allah wane ni ne kake roƙa ne kan naga addu'a ta ka tayi tsayi tayi tsayi yace ya ma'aikin Allah ka san ni ban iya irin naka ba ban iya irin na mu'azu dan jabal sahabin kan nan ba ma mai ilimin nan ni ban iya irin naku ba amma ni abin da na gaya abu biyu ne me ya abu biyun da ka gaya yace ni dai ina roƙon Allah ya bani aljanna ya tsare ni daga azabar wuta annabi yace ai da ni da mu'azu ma duk anan muke kewayawa haka manzo Allah yace da ni da mu'azu duk anan muke zagayawa annabi da kenan annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallam ashe mutumin da ya fahimci addini da gaskiya don kai ka zama mutumin kirki kana da ayyuka na gari ba ka sakankan cewa ka ce wai ka tsira don ba ka sani ba an karɓa ko ba karɓa ba shi yasa duk inda ka samu dama a matsayinka na musu bikar kai wasa da ita ga dama nan tana zuwa muna roƙon Allah ya kai mu watan Ramadan Allah kuma na Ramadan dama ce ga duk wanda Allah madaukakin sarki yasa yana da rai ya samu kansa a cikin watan Ramadana ko sau ɗari Allah zai baka dama wata Ramadan ya zo kar ka basa da shi don baka san wanne za a karba ba wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam har yabar duniyar nan duk wata Ramadan idan manzon Allah ya zo idan wata Ramadan ya zo manzon Allah damara yake sha yanzu manzon Allah ya sha damara kai ka kwanta akwai hankali a cikin wannan a ce manzon Allah ya sha damara yana neman yardar Allah kai kuma ka kwanta to in Allah maɗaukake ba ka dama Ramadan ya zo to ya kamata ka yi ƙoƙari ka yi bace shi mafi girman abin da za ka ribaci watan Ramadana da shi ‘yan uwana babu kamar abin da Allah maɗaukake ya wajabta maka shi ne azumtan watan Ramadana Allah ya kiyaye ni a yanzu an ce ana samun matasa wanda ba sa yin azumin Ramadana tana rayuwa cikin mutane amma ba sa yi abin mamaki abin takaici idan har wani matsayi mai kake ganin ka kai ka kai manzon Allah ba ka kai ba ban sani ba ko shaye shaye ne ka sa wasu su zama ba yin azumi ka san shi dan shaye shaye ba a mai ba duk wanda ya biyo kwaya ba abin da zai ba Allah ta gare mu ni dai ina ganin cewa matasa wasu da ake samu a wannan zamani suke barin ramadana daga ciki akwai alamar cewa wasu kwaya ne take musu yawa wani bala'i da musiba da ya samu al'ummar mu mutum da kansa Allah maɗaukakin sarki ya bashi hankali ya zaɓe ka yi ka mutum zaben ka yi fa inda an gara ba akuya ba yi ka wallahi in ya ga dama sai ka kunkuru inda Allah ya ga dama alade zai ka amma ya yi ka mutum ya ba ka hankali ya bambance ka da dabbobi ka gane ka gane amfani ne ka damar amfani amma da wannan hankalin da Allah maɗaukake maka na ni'imar hankali kuma ka zo ka ɗauki ƙwayoyin da zai ɓatar maka da su al'imam al-qurtubi rahimahullah yana ba da labari ya ce ya ga wani mutum ɗan ƙwaya ya yi shaye-shaye da yi shaye-shaye ya bugu ya zo ya yi fitsari ya yi bayan gida ya haɗa fitsarin da bayan gidan ya cakuɗa su waje ɗaya ya rinka ɗibawa yana mulkawa a jikinsa yana Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin yana fa mulka tashi a jikinsa kuma yana Allah ka sanya da jikin masu tsarki dan Allah in banda kwano za ta sa wannan duk wanda ya sa kansa hanyar kwaya to ya sa kansa halakar da kansa da duk wata al'umma da za ta biyo ta hannunsa dan ɗan kwaya shi kansa ba shi da hankali ballantana ya tarbiya wani ka jawo abin kunya ya danginka ka jawo abin kunya wa 'ya'yanka ka jawo abin kunya wa duk wani wanda yake alaka da kai abin sai ya shafe shi wani bawan Allah yana shan wiwi Allah ya tsare mu yarsa ta isa aure aka ce to aje za a je tambaya gunwa za a je abokan da suka haɗu suka ce wallahi kar mu bari a je gunsa tambaya ba mu sani ba ko lokacin da za a je tambayar ya caki me zai ce wa masu neman tambayar ba a sani ba ka duba ƙasar da za a je tambaya amma aka ce kar a je wajensa saboda an san cewa ba sai yake ba me zai sa wannan in ban da shayi-shayi yau idan ka ɗauki wannan ɗabi'a ta shaye-shaye ‘ya'yanka ‘ya'yanka wallahi ba za su iya sakewa ba don da sun yi motsi za a ce baban su da wiwi ne kwarai kuwa duk abin da suka mata ce ai ba abin mamaki tun da dama ɗan wiwi ne babansa ka jawo baƙin ciki wa ‘ya'yanka su rinka baƙin ciki a rayuwarsu matarka baƙin ciki iyayenka baƙin ciki ‘ya'yanka baƙin ciki saboda abin da ka jefa su a ciki na rabuwa kuma ka zama baka da mutunci baka da daraja sannan ana samun wasu kuma su ba shaye-shaye ba ne wai su suna ganin cewa su wasu mutanen kirki ne sun kai wani matsayi wanda an ɗauke musu sallah an ɗauke musu azumi an ɗauke ta sun yi ba don Allah akwai wani matsayin da mutum zai taka ya zama na cewa abin da yake rukuni na musulunci an ɗauke masa shi babu shi idan da ana ɗaukewa da an ɗaukewa banzan Allah sallallahu alaihi wasallama da an ɗaukewa abubakar da umar da usman da ali da haka hanyar ɓata ce ka bar sallah ka bar azumi wallahi hanya ce ta ɓata hanya ce ta ɓata Allah ka gare jama'a duk wanda Allah madaukake ba shi dama ya samu kansa a cikin watan ramadana to kada ya wasa da damar da Allah madaukake ba shi muka ce mafi girman abin da za ka yi a cikin watan shine ka azumci watan me ake cewa azumi abin da ake cewa azumi yan uwana shine malamai suke cewa al-imsak an shahwatai batn wal farji بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس suka ce abin da ake cewa azumi shine mutum ya kame daga sha'awar abinci da abin sha da kuma sha'awar dan wato tsakanin miji da mata tun daga fitowar alfijir har zuwa faɗuwar rana kuma mutum ya yi niyyar azumi yake yi domin in baka ci abinci ba tun daga fitowar alfijir har faduwar rana amma baka yi niyyar azumi ba ai ba azumi kai ba yau da a ce baka samu abincin da zaka ci ba haka ka tashi da safe baka samu yadda zaka ka ci abinci ba kana neman ka samu baka samu ba har rana ta faɗi baka ci komai ba baka sha komai ba sai ba rana ta faɗi sai ka to ni tun da ban ci abinci ba ma kawai ne yau azumi ai ba azumi kai ba tun da baka yi niyya ba yanzu sai mu ce da kawo ni da yunwa kawo da kishi amma ba azumi kai ba wannan shine asalin ginshikin abin da ake ce masa azumi amma jama'a azumi yana da laduba da yawa wannan kadai ba shine ma'anar azumi a faɗin jawa ma'anar azumi tana nufin wato kamewa daga dukkan abin da ke saban Allah ne duk abin da yake saba wa Allah ne ka dina abinda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta maka kuma ka mai da hankali abin mamaki ne a ce mutum musulmi yana azumi na ramadana amma ba zai mai da hankali akan sallar farilla ba kun san ana samun matasa in azumin ramadana ya zo ba sa bacci da daddare sai an yi suhur a kwanta shi da ya tashi sai rana ta fito ya bar sallan asubahi bai yi ta ba har rana ta fito yana ta barci kuma yana azumin ramadan wannan fa idan mutum ganganci ya yi al'amarin fa ya wuce wasa in kai gangancin barin sallah ta wuce maka da saninka da gangan hadarin fa yana da yawa to mai azumi ya kamata ya bi da hankali duk abin da yake dole ne a kansa ya mai da hankali akan sallan farilla kuma a cikin jama'a ya mai da hankali akan dukkan abin da yake Allah yana so a yi ya bar duk abin da Allah maɗaukaki baya so a yi da yawa daga cikin masu azumi annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana za su sha yunwar banza ne da ishiwar banza saboda ba su bar saban Allah ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa ju da yawa daga cikin mai azumi ba abin da yake samu a cikin azumin sa sai yunwar banza Allah ka raba mu da yunwar banza shi yasa fulani za su tambaye ka azumi sai ce na ɗanka baraji waya ya kishirwar lada ba wai kishirwar banza ba saboda akwai masu yin kishirwar banza yana azumi amma bakinsa kullum batsa yana azumi amma kallon fina-finan batsa a wayarsa a talabijin a satellite kuma yana azumi wannan sai ka ga duk abin da ake samu na ranar azumi kafin rana ta faɗi ya rushe shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin al-Imam Muslim yace man lam da qawla az-zuri wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a da'amahu wa sharaba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda bai bar ƙarya ba bai bar yin shaidar ƙarya ba kuma yana azumi annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan Allah baya bukatar azumin sa ashe jama'a da yawa waɗanda za su yi azumi amma sun ɓarar da ladan ba su sani ba da haka mu kokari idan Allah madaukake sarki ya kai wata Ramadana mu yi hakikanin azumin da Allah madaukake yake so kamar yadda na faɗa yan uwana wallahi baiwa ce falala ce Allah ya kai wata Ramadana ba ka da tabbaci ba ka da masaniya masaniya cewa watan Ramadanan da zai zo da kai za a ko ba da kai za a yi ba in kai shiru yanzu a ranka zaka tuno zaka tuno wanda ba ra an yi azumi da su wani ba nan to kai kana da tabbacin na ka bani cikin mu nan akwai wanda yake da garantin da ya bani akwai wanda aka washe qur'ani zai rantsa baki yana nan a wani ya gada ba Allah ka san ba a masa wasa ko in wani zai gwada ya gani ya dauki qur'ani ya rantsa ya ce sai ya kai badi shi babu to tunda muna da wannan aqida muna da wannan masaniyar cewa wannan rayuwar ba tabbata take da shi ba me yasa za mu sakaci da damar da muka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana mu daidaita abubuwa biyar kafin biyar su zo ibtamin khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautik ribaci rayuwarka kafin mutuwa ta zo shababaka ɗan ƙabla haramik ribaci ƙuruciyarka kafin tsufa ta zo jama'a wasu suna nan ba su mutu ba amma wallahi abubuwa da yawa suna so su ba za su iya ba saboda girma ya kama su amma kai Allah madaukaki ya maka lafiya ya baka damar da zaka yi baka yi ba in kai amfani da damar da Allah madaukaki ya baka lokacin da kake iya yin ibada ka dage kana yi to lokacin da karfin kai kare baka iya Allah zai rubuta maka ladan Allah zai zai baka ladan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace idza marira ibn adam aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqima sahiha annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan dan adam ya rashin lafiya ko yayi tafiya sai bai samu damar yin ayyukan alheri da yake yi ba saboda rashin lafiya da ya same shi ko halin tafiya da ya samu kansa manzon Allah ya ce abin da yake yi da yana da lafiya za a rubuta masa shi lokacin idan da kana sallar dare sai jinya ta kama ka a kwance kake baka iya tashi duk daren duniya sai a rubuta maka kai sallar dare idan kana azumin litinin alhamis sai larura ta same ka baka iya yi duk litinin da alhamis sai a rubuta maka idan kana kyauta duk juma'a sai Allah ya garrabe ka kudin suka kare to duk juma'a in ta ga a rubuta maka kai shi yasa ake so idan ka samu dama ka yi amfani da wannan damar tun kafin ka wace maka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa faragaka qabla shughlik damarka raran lokacin ka da kake da shi yi amfani da shi kafin ya kwace idan mutum ya fahimci wannan a matsayinsa na musulmi wanda ya yarda Allah ya rubuta masa mutuwa ko bai san lokacin da zai mutu ba to bai kamata ya sakaci da damar da Allah madaukake ba shi ba da haka ƴan uwana mu ribaci watan Ramadan da ayyukan alkhairi daga cikin ayyukan alkhairin da ake so mutum ya mai da hankali cikin su watan Ramadan a cikin watan Ramadan akwai sadaka da kyauta da karatun alqur'ani waɗannan abubuwa guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana bayan azumtar watan Ramadana ba abin da kai muhimmanci domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda hadisin Abdullahi dan Abbas ya nuna yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kan ajwadan nas shi yafi kowa kyauta a duniya ba a taba yin mai kyauta irin annabi ba ba a taba yin kyauta irin na manzon Allah ba shi yasa wasu wani da ya tashi cewa yake yi jikan manzon Allah ne Ja'far Sadiq yake yawansa yace saboda kamantuwa da yi da kakansa manzon Allah wajen kyauta yace ma qala la qattu illa fi tashakkudiki yace saboda tsabar ya koyi ɗabi'un manzon Allah wajen kyauta shi ba a taba ji ya ce la ba in ba dan la ilaha illallah ba ma'ana a ce kace yace ba ni yace la ma'ana ba zan baka ba yace ba a taba ji ba in dai kaji ya ce la to la ilaha illallah bai ce saboda koyi da yake da kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani mutumin kauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya masa kyauta garke ne na awaki tsakanin duwatsu ya ce dabbobi ne aka kawo manzon Allah tuni tsakanin duwatsu da dutse da dutse gaba ɗaya cika da dabbobi amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan mutumin yana zuwa manzon Allah ya ce kwashe su na baka balarabe ya tafi na ihu ya ce ya ku mutane na ku shiga musulunci ku shiga na je na karɓo kyauta wajen mai kyautar da baya tsoron talauci amma duk da irin wannan kyauta da manzon Allah yake da shi a ɗabi'ance Abdullahi dan Abbas ya ce kana ajra da ma yakunu fi ramadana lokacin da manzon Allah ya fi kyauta babu kamar ramadana in ramadana ya zo manzon Allah nan ka kyautar da yake yake yi lokacin da jibril yake zuwa suna bitan alqur'ani da shi wannan yake nuna duk watan ramadana mala'ika jibril yana zuwa suna bitan alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana yawan kyauta da sadaka yana yawan karatun alqur'ani a cikin watan ramadana wannan yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka dauki misali suka dauki koyi da shi suka rungumi haka abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu duk inda zai sha ruwa baya yarda ya sha ruwa sai ya nemo talakawa wanda ba su da shi sha ruwa da su tare amma abin takaici abin bakin ciki al'ummar musulmai shine kaga mutum mutum ne musulmi kuma Allah ya bashi duhama bayan ya ci abinci shi zai iya ciyar da wani amma bai ciyar ba wanda da a duniya ne cewa aka yanzu ka zo ka sa jari a wannan kasuwancin sa naira dubu hamsin bayan sati ɗaya za ka samu ribar dubu hamsin da wuri zai sa a kan dubu hamsin ya yarda bayar amma Allah maɗaukakin sarki cewa yi man dal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifu lahu ad'afan kathira wa zai ba wa Allah danci shi kuma Allah ya dinnin ka masa ninkawa mai yawa Allah ne yake faɗa yace misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu saboda Allah yace kama sani habbatin ambata saba a sanadin kamar kwaya ɗaya ne ka shuka ta sai ta fitar da zangarin ya bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba cikin kowace zangarin ya a samu kwaya ɗari sai kuma yace wallahu yudha'ifu liman liman yasha a hakan ma Allah yana ƙara ninka wanda ya ga dama jama'a yi kokari a sa rayi idan wata ramadan ya zo idan damar ka zaka ci da wani mutum guda ɗaya ne ba shi kai ga wasa da shi annabi sallallahu alaihi wasallama yace من أنفق صائما من أفطر صائما فله أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء النبي يقول دو wanda ya ci da mai azumi to za a bashi ladan wannan mai azumi in ka ciyar da mutum daya ga naka azumin za ka samu ladan azumi biyu in ka ciyar da mutum biyu ga naka za ka samu na uku in ka ciyar da mutum uku za ka samu hudu in ka ciyar da mutum hudu za ka samu ladan biyar in ka ci aka haka kana karawa Allah madaukaki yana kara maka kana ƙara wa Allah na ƙara maka wani yasa Abdullahi dan Umar duk inda zai sha ruwa sai ya nemo talakawa masu bukata sai ya sha ruwa tare da su karatun alqur'ani kuwa a wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yanda suka koya a wajen annabi alaihi salatu wasallam zaka faɗa sai ka baji cikin su akwai wanda yake sauke alqur'ani cikin kowane wuri na Ramadan cikin su akwai mai yin kwana biyu cikin su akwai mai yin kwana uku cikin su akwai mai yin kwana bakwai kowa da irin kokarin sa da yake yi duk suna yi ne saboda raya watan ramadana da yin amfani da damar su da suke da ita saboda ba sani ba za ta dawo ko ba za ta dawo ba yan uwana ana ta nuna min cewa lokaci yayi dan haka zan dakata a nan ina roƙon Allah madaukakin sarki ya kai mu watan ramadana Allah ka nuna mana wannan wata na ramadana kuma Allah ka ba mu ikon azumi cikin sa kuma Allah ka ba mu ikon neman yardarka a ciki duk abin da kake so a yi Allah ka ba mu iko duk abin da baka so Allah ka ba mu ikon bari Allah duk albarkar da kake bayarwa ka ba mu yanda kake yan bayi ka sa su yan aljanna Allah ka sa mu ciki yanda kake tsare su daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta ya Allah madaukakin sarki ka lullube mu da gafararka ka ji kan iyayenmu da mahaifanmu waki daya da malamanmu ya Allah madaukakin sarki ka sa aljanna ce makomar mu muna addu'a Allah madaukakin sarki ya kara mai martaba lafiya Allah madaukake ya kara masa tsawon kwana da imani da aiki na gari Allah ya ji kan iyayensa da kakanninsa Allah ya hada mu aljannar firdausa baki daya Allah madaukake albarka a cikin wannan gari ya tsare wannan gari daga dukkan wata fitina da duk wani sharri wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu da wannan muka zo karshen abin da malam zai faɗi ba dan ya kammala ba sai saboda yanayi na lokaci muna wa malam godiya muna kuma fatan Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin abubuwan da ya karanta da mu saboda yanayin lokaci a gurguje zan gabatar da Imam Musa Abubakar